إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة صافية تتلاتة شاتفس قوة رمضان أشكرة تدبو إير تريه حدود أربعين دشدة هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda kuma ya daidai da sha takwas ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan wanda ke unguwar Wuseto a cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambaya mai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ta ce ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin ta ce malam dan Allah a warware min wannan matsalar ni ne nake neman rancen kuɗi zan yi wata bukata tawa ta ujila to ina da abokai kuma na san idan na tambaye su rance ba za su bani ba saboda kowa tsoron ba da rance yake yi a wannan zamani da haka sai na ce musu idan suna da kuɗi su kawo zami wani kasuwanci mu raba riba sai suka yadda da ni duk suka bani da yake sun san ni na iya juya kuɗi to ni daman niyata idan na samu daga baya sai na ƙara musu wani ɗan abu a kan kuɗaɗensu na ba su a matsayin ribar kasuwancin da muka samu amma ina tsoron kada a ce na yi kuɗin ruwa kuma ba zan iya gaya musu gaskiya ba saboda ba na so mutunci na ya zube Allah ya saka wa malam da alkhairi to abin da aka yi a kuskure na kuskure a nan kawai shine rashin fito da gaskiyar a faɗa cewa kuɗin rance ne amma dan an ƙarari musu wani abu wajen biyan kuɗin wannan ba zai zama riba ba saboda inda riba take shiga shine idan da wanda zai ba da rancen da wanda zai karɓa ne suka yarjejeniya cewa in an zo biya za a yi ƙari to a nan ne in an yi haka to an yi riba kuɗin ruwa ya shiga to amma idan mutum ya baka kuɗi rance bai ce maka in za ka biya shi za ka ƙara masa ba amma kai kawai a ra'ayin kanka sai ka ga ya dace ka ƙara masa saboda ka ji daɗin kyautata maka da yayi wannan ba laifi bane a nan babu riba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce khairukum ahsanukum qada'an fiyayyunku su ne wanda suka fi ku kyautatawa wajen biyan bashi daka a wajen biyan bashi ka kyautata ka yi ƙari akan abin da aka baka ba kai laifi ba in dai ba sharɗanta maka tun a farko aka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan ci bashi idan an zo zai biya sai yayi ƙari akan abin da aka bashi don kyautatawa da haka wannan ba laifi bane ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye in ba mu manta ba a darasinmu na jiya mun tsaya a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawman wato ƙarshen aya ta 104 cikin wannan sura mai albarka suratu taha da haka yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ya tsaluna ka anil jibali fa kul yansifuha rabbi nasfa kuma wannan shine darasinmu na goma sha shida a wannan shekara ma'ana a tafsirin iyaye mata kenan bismillah mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Allah ya ce wa yas'alunaka kuma suna tambayar ka anil jibali game da duwatsu ma'ana yaya Allah zai yi da duwatsu ranar tashin alkiyama shin za su ci gaba da kasancewa a yadda suke a duniya a yau ko kuma su ma za su samu wani sauyi tunda an yi magana akan ita ƙasa yadda za ta kasance idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha an gane ko kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idhin bi jahannam to kaga Allah ya faɗi yadda zai yi da ƙasa ita ƙasa za a girgiza ta to sannan za a daka ta ta zamo gari to shine sai kafirai suke tambaya game da duwatsu su kuma fa to amma da suna da fahimta bahaushe karin magana yace daki baya tashi ragaya ta zauna in dai kasa ta samu matsala ai dole duwatsu su ma su samu matsala in dai kasa ta sauya dole duwatsu su sauya domin a kanta suke to amma dai ubangiji subhanahu wata'ala ya fito yayi bayani su ma game da duwatsun dalla dalla waɗansu malaman sun ce abin da yasa suka yi tambaya game da duwatsun su suna ganin girman su ne suna ganin kamar ya za a yi a iya canja duwatsun nan to ba su san cewa Allah madaukakin sarki shi ya sa duwatsun ba shi ne ya yi ƙasa kuma shi ya jajjefa duwatsu a kanta don su rike ta wa alƙaina fi harawa su ya sha katin wa asƙaina kuma an furata ko ubangiji ya ce alam na ji'alil arda kifatan a haya'an wa amwatan wa alƙaina fi harawa su ya sha katin wa asƙaina kuma an furata ba mu muka sanya ƙasa ba ta zamo muku ma'adani da rai da bayan rayuwa muka kuma jajjefa mata manya-manyan duwatsu don su rike ta gaburan girgizawa wa alƙaina fi hara wasiya an tami da bikum wa ja'alna fi hafi jajen subulan la'allakum ta ta to da ka Allah subhanahu wa ta'ala ƙasar tasa ce duwatsun nasa ne to shine sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi ba su amsa faƙul ka ce da su yanzu ku rabbi nasban su ma duwatsu ubangiji zai tafi da su tafiyarwa zai nike su nikewa ibn kasir ya ce ai hal tabaka yawmal qiyamati aw tazulu suna tambaya shin duwatsu za su wanzu a ranar alkiyama ko za su gushe to shine Allah ya ce faƙul yanzu ku rabbi nasba ay yuzhibaha an amakiniha wa yamhaquha wa yusayyiruha tasira ubangiji zai tafi da duwatsu daga inda suke za a neme su a rasa wa yamhaquha kuma zai shafe su wa yusayyiruha kuma zai nike su tasyiran matakar nikewa to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa ayoyi da yawa daga ciki yace wa idzal jibalu suyirat daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama da za su faru kowa ya gani akwai nike duwatsu Allah zai nike su an gane ko ma'ana zai tafi da su a neme su a rasa su zama gari kuma a baje garin wannan shine idza sama'un shaqqat wa aznat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alaqad ma fiha wa taqallat duk abin da ke cikin ƙasa ƙasa za ta yi watsi da shi duwatsu ai a cikin ƙasa suke da haka ita ba su ma ƙasa za ta fito da su shine Allah ya ce wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال يا موسى أكوي رانا دزام زوم تفيد دواس ومنكيس وترى الأرض بارزة ألوكة النزاكة قصا قومينا تيابتو فيلي با wani abin da yake ɓuya a kan ƙasa domin yana daga cikin abin da yake sa wani lokaci ba za ka ga wani waje ba tudu na dutse ko tudu na kwari ko rami na kwari kai to wannan yakan hana wani lokaci ga abu a kusa da kai amma baka gan shi ba saboda dutse ya kare maka ko rami ya zurma ko tudu ya daga to da haka Allah ya ce idan muka tafiyar da duwatsu fataral arda bariza zaka ga ƙasa komai nata ya fito fili wa hasharnahum kuma za mu tashi mutane mu tattara su a waje guda falam nugadir minhum ahadan ba ɗayan da zamu bari inji Allah subhanahu wataala to wannan aya tana daga cikin tambayoyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa cikin tambayoyi goma sha biyu da qur'ani ya ambata kuma Allah ya amsa ya amsa da kansa ko ya ce amsa musu ga amsar ka ce musu kaza abdullahi dan abu zai kan ce Allah ya ji kan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kwata kwata tambayoyin da suka yi masa qur'ani ya amsa guda goma sha biyu ne yas'alunaka yas'alunaka a cikin alqur'ani da wa yas'alunaka to wannan ɗaya ce daga ciki daga ciki akwai yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat yas'alunaka anil mahid qul huwa adha wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khair wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul al-afu da ire-irensu ذاك أنا ما جاء ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا sai ubangiji ya ce wa fayadharuha qa'an Allah zai bar duwatsun su zamo qa'an rairayi ƙasa tankadaddiya ko ƙura an gane ko ibnu kasir ya ce wal qa'u abinda ake nufi da ka huwa almustawi min al-ardi shine waje madaidaici akan ƙasa wanda babu tudu babu kwari an gane ko shine kamar yadda Allah ya ce la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga tudu ba ko kwari a cikin ta bayan an nike ƙasar an daidaita ta bidaka wal qa'u shine almustawi min al-ardi والصفصف تأكيد لمعنى ذلك كلمة صفصف تأكيد كرففا واني لمعنى ذلك دم معنى هكا معنى ذاك وجي يزمو daidai taccen waje babu tudu babu kwari da ka da ka'u da safsafu kusan ma'anar ɗaya ce wakila a wani ƙaunin an ce allazi la na ba ta fihi abinda ake nufi da ƙa shine wajen da babu tsoro a cikinsa ma'ana fili wanda yake shafaffe kamar sahara ko fako ko kan suminti ko kan kwalta za ka ga ƙasa ta koma kamar haka daidai da ciyayi babu a kanta ibn kasir yace wal awwalu amma fassara farko aula ita tafi cancanta cewa qa'u shine al mustawi min al ardi ibn kasir yace wa in kana al akhar muradan aidan bil lazim duk da cewa nabiyin ma haka ake nufi ma'ana bayan ta kasance daidaitacciya kuma za ka samu babu komai a kanta daidai da ciyawa babu shi ne allah maɗaukakin sarki ce bai zaru haka an safsafan latara fiha iwajen wala amta latara ba za ka gani ba fiha a cikinta iwajen wani karkata wala amtan ko tudu na wani tarin abu ai latara fil ardi yau mai izin wadiyan wala rabiyatan wala makanan munfafidan wala murtafiya a wannan rana za ka ga ƙasa ta daidaita babu kwari babu tudu babu wani waje da ya zurma babu wani waje kuma da ya tsaga ya tudu wannan shi ne abinda abdullahi ɗan abba zai faɗa da ikrima da mujahid da hassanul basari da ma wasu daga cikin magabata sai Allah ya ce ne yau mai يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce yau izin a wannan rana ne, yattabi'una da'iya mutane za su bi mai kira na Ubangiji, la'i wajala wanda ba a kauce masa, ko kuma za su bi mai kira kiran da idan an yi shi kowa sai ya ji shi, baya zuwa wajen wani bai je wajen wani ba. duk wanda aka yi magana a wannan rana yana ji kuma mai maganar guda ɗaya ne shi ne mala'ikan da Allah maɗaukakin sarki zai yi wa mutane Allah ya umarce shi yawa mutane magana akan abubuwan da za a yi a filin alkiyama na farko ya ce ya ku mutane ku tashi daga kaburburanku da izinin ubangijinku sai kowa ya fito ya ku mutane ku tattara a waje kaza da izinin ubangijinku kowa sai ya ji to wannan shine adda'iya ai ana nufin da'iyan ma mai kira na ubangiji da aka yau mai izin a wannan rana ne yattabi'una da'iya za su ke ji kuma su bi umarnin mai kira la'iwa da lahu mai kiran da baya kaucewa wajen yin abin da aka sashi ko kiran da baya bauɗewa ya je wani waje ban da wani waje ko ma'anar ba za su iya kauce masa ba ibn kasir yace ay yawmal qiyamati yarawna hadhihi al ahwal wal ahwal a ranar alkiyama za su ga irin wannan canje-canjen yanayi da kuma tashe-tashen hankali yastajibun za su rinka amsa umarni musari'ina da gaggawa ila da zuwa ga mai kiran da ya kiraye su haisu umiru duk lokacin da aka umarce su ba da ru ilai za su gaggawa zuwa ga abin da aka umarce su ma'ana rayuwar za ta canja ba irin ta duniya ba a duniya za ka ga wannan yana abu kaza wancan yana abu kaza kowa da abin da ya shafe shi amma a lahira duk mutane abu ɗaya za su rinka yi misali in an ce a tashi kowa sai ya tashi a zauna kowa sai ya zauna a kallo nan kowa sai ya kallo sabanin a duniya ya ce walau kana haza fi duniya da ku a ce wannan biyayyar da suka yi ko za su yi a lahira a duniya suka yi ta la kana an fa'alahum da ta fi musu amfani amma a duniya sai ai ta cewa mutane su yi abu su yi abu da yawa sai su ki amma a lahira za a ce ka yi dole ka yi kuma can babu lada domin a duniya ne in aka baka umarni ka bi Allah zai sa a rubuta maka lada in kuma ka ki bi a rubuta zunubi amma umarnin lahira dole ne ka bi kuma babu lada da aka sai ibnu kasir ce walakin haythu la yanfa'uhum sai dai anan gashi suna bin umarnin amma kuma ba zai musu amfani ba ma'ana ba za su ci moriyar ladan ba domin Allah madaukakin sarki ya ce yau mai kushafu an saƙin wayu da auna ila sujudi فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساك أكوي رانا جزاء بوئي مسو ساك ma'ana ƙaurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yi da'auna ila sujuda a ce ku zo ku yi wa Allah sujada kafirai za su yi yunkurin za su yi amma sai Allah ya hana musu damar yi saboda in sun yi ma ba ta da amfani sai Allah ya ce wa kad kanu yud'auna ila sujudi da a duniyar fa an ce su sujjada wa hum salimuna lami lafiya kalau amma suka ki mana kaga kenan biyayya a duniya ita take wa mutum amfani kangarewa a duniya shi ke cutar da dan adam a lahira kan baka isa ka kangare ba biyayyar zaka zo ka yi amma kuma baka isa kuma ba za a baka lada ba kuma babu amfani to shine ma'anar shine ibnu kasir yace kamar fadin Allah ne asmi bihim wa absir yawma ya'tunana za ka yi mamakin yadda suke ji da yadda suke gani a ranar da za su zo gaban mu da mun ce su yi abu za ka ga sun yi da mun ce ku kalla za ka ga sun kalla da mun faɗa kowa yana kasa kunne to amma wannan biyayyar kuma ba mai amfani ba ce ba a wata ayar Allah ya ce muhdi'ina ila da yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir za ka ga suna rige-rige wajen su amsa kiran mai kira wajen su yi biyayya ga abin da aka sa su ya kulin kafiruna za ka ji kafirai suna cewa ha za yawon asir lalle wannan rana ce mai tsanani babu sauki a cikinta ma'ana ranar tashin alkiyama kenan kamar yadda Allah ya ce fa zalika yawma idhin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir a wata ayar ya ce wa kana yawman alal kafiri na asira wannan wuni ne mai tsanani a wajen kafirai to da ka dai sakon da waɗannan ayoyi guda biyu suke kunshe da shi na farko shine rashin tabbatuwar duniya duk wani abu da kake gani na duniyar nan wata rana sai ka neme shi ka rasa hatta duwatsu malamai suka ce me yasa aka yi maganar dutse saboda dutse yana daga cikin abubuwan da suka fi dadewa a duniya kuma suke da wahalar canjuwa yanzu sai ka ga gidaje an rusa an canja musu gini amma dutse zai wahala ka zo kaga an canja dutse ƙasa wani wajen sai kaga tudu ne an baje shi wani wajen kwari ne an cike shi amma dutse kafaffe shi za ka ga ko hanya ce ta biyo sai dai a kewaye shi to amma ka sani a ranar lahira har duwatsun nan da kake ganin su ne wa 'yan adam ya canjawa suka fi daɗewa a duniya to sai ka neme su ka rasa ba shi kenan dai mu sani babu wani abu mai tabbas a wannan rayuwa ko mun daɗewar abu ko mun jima wasa wata rana za a neme shi a rasa to sannan kuma a lokaci guda ake nuna mana shi canjawar duniya ba shi ne matsala ba a'a ka yi ƙoƙari kai ɗan adam ka amfani rayuwarka ka yi ƙoƙari ka ribaci lokacinka domin dai lokacin nan dole ka sani zai canja ba zai dawwama ba yanzu mu ɗauka ba gashi wata ramadana ana allah allah za a shigo ba an shigo yau ana sha takwas kwana goma sha takwas yanzu sun wuce maka kuma daman haka ne wani sai ce ai azumin ne ya gudu daman ba azumi ne kaɗai yake gudu ba duk watanni ma haka suke gudu me yasa azumi ya fi gudu saboda duk hankalin mutane ya tattara a kansa yanzu kowa yana lissafi amma idan ba watan azumi ba ne ko wani watan da ya damu mutane sai ta wucewa wani ma bai san ya wuce ba yanzu duk wanda zaka tambaye shi wani wata ake ciki zai ce ma ramadan amma yanzu da ramadan zai wuce a shigo shawwal wani ka tambaye shi ma ya sunan wannan watan bai san shi ba yau kwana nawa bai san shi ba to haka daman rayuwar take ba a iya a ramadana ba ne babban riba shine da kwanakin suka wuce mai kai na alkhairi a cikinsu to ba su wuce maka a banza ba kenan menene kuma kai na sharri a cikinsu to kaga kai asara kenan me ka ribata a cikinsu wanda aka aje maka za ka je ka tara a alkiyama wannan riba kenan satubdi laka al-ayyamu ma dumta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwadi kwanaki haka za su zo maka sai ta baka mamaki in dai baka lura ba in dai baka tsaya kayi abin arziki ko kirki wanda za ka mora ba a cikinsu a ranar gobe alkiyama to da ka dai mu kiyaye waɗannan abubuwa ubangiji madaukakin sarki yace yawma idin yattabi'una da'iya la wajala wa khashatil aswatu lirrahman a wannan rana duk muryoyi za su yi shiru tsit a gaban ubangiji mai rahama ba wata magana ba wani mai magana la annabi mursali wala malakun muqarrab wala abdun salih annabawa kansu shiru za su yi ba magana mala'iku shiru ba mai magana duk wani bawa nagari bai isa bai ce uffa to ballantana kuma wanda yake watsatse shine Allah madaukakin sarki yace yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamu illa man azina lahu arrahman wa qala sawaba yawma yaqumur ruhu ranar da malaika jibril zai zo ya tsaya a gaban zatin ubangiji wal malaikatu da sauran malaiku saffan jiski sahu la yatakallamu ba wanda yake magana saboda tsoron Allah illa man azina lahu rahmanu sai kadai wanda Allah ya bashi izinin magana wa qala sawaban kuma ya faɗa abinda Allah ya ce iya abinda aka ce ya faɗa shi zai faɗa ba ragi ba da Daka wannan yana daɗa nuna mana firgici da tashin hankalin da kowa yake fuskanta na tashin alkiyama ba babba ba yaro ba mutumin kwarai ba wanda ba na kwarai ba shine a wata aya Allah ce yawmahum barizun la yakhfa ala Allah minhum shay liman mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar ranar da duk mutane za su fito gaban zatin Allah a fili guda a yi faredin su a yi baje kolin su a yi holin su kowa gashi tsirara haihuwa uwarsa ba namiji ba mace ba sarki ba mafadi ba mai mulki ba wanda ake mulka ba talaka ba mai kudi ba uwa ba uba kowa daidai shine nana aisha ta ce ya ma'aikin Allah a wannan rana ya zami da surukanmu yanzu a duniya ba ka iya haɗa ido da surukanka duk da kana da tufafi to an ce ranar lahira za a tashi tsirara ga uwa ga uba ga miji ga mata ga kaka ga jika ga suriki ga surika sai manzala ya ce ya aisha tashin hankalin wannan ranar ya fi ƙarfin ka san waye ma a kusa da kai kowa ta kansa yake da haka dai ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana irin wannan abu wanda ko ba dade ko ba jima kuma zai zo mana Allah ka samu dace da haka wa khashatil aswat abdullahi dan abu zai ce ai sakanat muryoyi za su yi shiru su yi kus gaban zatin ubangiji har tambaya Allah zai rinka yi wayewa ne amma ba mai cewa gani ubangiji yana limanil mulkul yau waye mai mulki ina sarakunan da suke tunkaho da jiji da kai a duniya ina shugabannin kasar da suke ganin sun isa ina attajiran da suke ganin sai abin da suke so zai faru ina kaza ina kaza ai ta faɗa amma ba wanda zai ce ganiya Allah saboda kowa ya shiga taitayinsa shi ne Allah maɗaukakin sarki ce fala ta sama'u ba za ka ke jin komai ba illa hamsan sai hams wasu malamai suka ce hamsu shine motsin sawon kafafuwa idan mutane suna tafiya kawai sai dai ka rinka jin motsin kafafuwa ko suna tsaye mutane suna mummotsawa to sai dai motsin kafafuwa abdullahi dan abu ce ya ani wa fa'al aqdami sai dai kawai sawon kafafu motsin sawon kafafuwan mutane a wata ruwayar dai daga abdullahi dan abu ce fala tasma'u illa hamsan alhamsu shine as-sautul khafif shine murya ko mun kankantarta ko ɗan kankanwa wasu malaman suka ce sai dai kawai jin numfashi jan numfashi shakar da fitarwar shi kawai za ka rinka ji amma wani sauti ya ɗaga ya magana babu wannan dai yana nuna mana irin yadda girman Allah maɗaukakin sarki yake da kuma yadda kowa yake shayinsa kowa yake shiga taitayinsa ya natsu a gabansa subhanahu wa ta'ala sai Allah ce يوم إذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن رضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Allah ce yau irin wannan rana la tanfa'u shafa'atu ceto ba zai yi amfani ba illa man azina lahu rahman sai ga wanda ubangiji mai rahama yayi wa izini ma'ana mutum ba zai iya ceto ba aljani ma ba zai iya ceto ba mala'iku ma ba za su iya ceto ba sai in Allah ya yi musu izini wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke magana akan ceto tare kuma da faɗar sharaɗin ceton da yawan mutane sun ɗauka ceto kawai za a yi shi ne kara zube ka ceci wanda kake so ka kai shi inda kake so amma ba haka ba ne ba shi yasa da yawa daga cikin kafirai an ruɗe su ne da cewa ku yi abin da kuka ga dama za mu cece ku a lahira an gane ko wa ya abuduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah suna bautawa abin da suka ga dama na gumaka abin da baya cutar da su kuma baya iya amfanar da su takamarsu suna cewa ai ga waɗanda za su cece mu in an je lahira ba mu da matsala to haka zaka ji in bid'a suna faɗa shehu wani zai cece mu shehu wani zai sama aljihu shehu wani kaza kaza kaza kaza to wannan rudin kwakwalwa ne irin wannan ceton babu shi ma kwata-kwata addinin musulunci babu shi ma kwata-kwata a alkiyama karya ne ceton wanda kake so ka sashi a aljanna in ka ga dama wanda ba ka so ka sashi a wuta in ka ga dama a matsayinka na ɗan adam ko mala'iki ko aljani babu wanda yake da wannan ceton babu ma irin wannan ceton da haka duk wanda zai ceto kowa ya shi da farko Allah ne yake nuna wa ce wane ya ceto ba wai mutane ne suke zaɓa da kansu ba a duniya ballantana in ɗariƙa wancan su ce shehu wane zai yi yan ƙungiya wancan su ce wane zai yi a'a asali ma zaɓar wanda zai yi ceton haƙƙi ne na Allah shi kaɗai yake yi ko annabawa ba su suke zaɓar kansu ba Allah ne yake zaɓar su ko mala'iku ba su suke zaɓa kansu ba su ce bari mu je mu ceto a'a Allah ne ke cewa mala'ika wani je kai ceto to shine ma'anar illa liman azina lahu babu wanda zai yi ceto sai wanda aka yi wa izini daidai da faɗin Allah man zalla zai ya shafa'u indahu illa bi iznihi ba wanda zai yi ceto a gaban zatin Allah sai da izinin Allah din shine Allah ya ce wa kan min malakin fis samawati لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بعد يوى ملائكو أسما la tuguni shafa'atuhum ceton su ba zai yi amfani ba illa min ba'di ayyi azana Allah sai bayan Allah yayi izini to anan ma sai aka sake ƙara wasu sharuɗa da aka mu lura da kyau sharaɗi na farko wanda zai ceto sai Allah ya ce wani je kai ceto da yawan mutanen da za su ceton ma a yau ba su san za su yi ba don sai an je ranar alkiyama sannan Allah zai ce wani yi ceto to kaga sharaɗi na farko kenan ya zama Allah ne ya zaɓe ka to sannan da ya zaɓe kan kuma ya ce za ka yi ceto ba kuma ca yake je ka ceci wanda kake so ba a'a je ka ceci wanda nake so na yadda da a cece shi liman ya sha'u wa yarda sai ga wanda Allah yake so kuma ya yarda a zaɓe shi to kaga wannan cewar za ka cecuwa ne don ka san shi shi ma wannan babu shi kamar yadda da farko za ka yi ceto kai ka ce za ka yin ko a ce maka za ka yi a duniya babu wannan to sannan kuma zan cecuwa ne babu wannan a lahira ba wannan sai wanda Allah ya ce maka je ka ceto da haka zai iya yiwa a ce na je ka ceto wanda kai baka ma san shi ba Allah ne zai nuna maka shi ya ce je ka a cikin wuta a waje kaza akwai wani ka fito da shi wannan nan ba ku yi zamani ba baka san shi ba bai san ka ba ba dangin iya ba na baba ila ma ba al'umma ku ɗaya ba ba zamani ɗaya kuka yi ba ba garin ku ɗaya ba ba yaran ku ɗaya ba an gane ko? da ka mu lura da wannan yanzu mun samu sharuɗa nawa sharuɗa biyu Allah ya zaɓi wanda zai yi ceto sannan ya zaɓa masa waɗanda zai ceta shine illa min ba'di ayyi azana Allah liman yasha'u sannan wa yarda to haka nan a wata yar Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada masu ceton ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda a ceta wahum min khashyati mushfiquna saboda su kansu tsoron Allah suke dan an ce za kai ceton ma ba wai yana nufin kai ma fa ka ci dubu sai ceto bane ba ba yana nufin kai ma za ka je ni kai abin da ka ga dama ba kai ma ka shiga taitayinka domin idan Allah ya ga dama sai ceto kai ma din koma wutar kai da ka je ceton ya zaman ka a cikin wutar ka fito kai ma kaga ai magana ta kare to haka nan Allah madaukakin sarki ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu hatta idza fuzi an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir to da haka dai waɗannan ayoyin suna mana magana akan ceto to sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara za a yi ceto ceton ana nufin abu guda biyu domin asalin kalmar ash-shafa'a daga ashafa'u ne shafa'u shine abu guda biyu a hada wani da wani dan yayi aiki negative da positive dan a samu wani biyan bukata to sai an samu ashafi'u ko ashafi'u mai ceto sannan almashfu'u fihi ko almashfu'u lahu wanda za a ceta to sannan akwai kuma sharadi sharadin shine da wanda za a cetar da wanda zai yi ceton dole ne dukan su zama masu imani domin idan wanda za a ceta bai yi imani ba ceto ba zai masa amfani ba idan wanda zai yi ceton ma ba mai imani ba ne hasali ma ba zai yi ceton ba shine Allah madaukakin sarki ke faɗa game da kafirai fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton masu ceto ba zai amfane su ba saboda me saboda su kafirai ne ma salakakum fi sakar qalu lam nakum minal musalli wa lam nakum nuqimul miskin wa kunna naqudu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in shi yasa kafirai da kansu zaka ji suna faɗa fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim mu ba mu da mai ceton mu ba mu da wani aboki mai nuna kauna yau a gare mu an gane ko to mu kula da wannan da aka sharadin ceto dole ne sai da imani ga wanda zai ceto da wanda za a ceta to sannan cewa ceto ceto da ake faɗa ba fa ana nufin ceto shine kawai a shiga wuta a fito da mutane ba a'a shi ma wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan ceto ceton iri-iri akwai wanda shi kwata-kwata ma ba a wuta yake ba kuma za a cece shi dan aljanna ne amma matsayinsa bai kai babban aljanna ba yana karama sai a ce to a je a cece shi daga karamar aljanna a kai shi babba kaga ceton ƙara matsayi kenan da daraja aljanna shi ma wannan ceto ne na bata an gane to da haka malamai suka ce shi ceton manufarsa da sakon da yake isarwa shi wanda zai yi ceto shi kuma bawa ne daga cikin bayin Allah wanda bai da wata matsala successfully ya shiga aljanna to amma Allah yana so ya ƙara girmama shi ya ƙara daraja shi to shine sai ba shi matsayin ceto je ka ka rinka fito da mutane daga wuta ko je ka ka rinka ƙara wa mutane matsayi a aljanna kaga shi kansa an daraja shi to shi kuma wanda za a ceton shi kuma an cece shi wannan shine ma'anar an haɗa mai ceto da wanda aka ceta sun gudanar da wata hidima ko wani aiki wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta kwarai game da sha'anin ceto sannan duk da haka akwai ceton da Allah ya kulle shi ga kowa ba wanda zai yi shi duk duniya kadai wanda zai yi shi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine ake kira da ash-shafa'atul uzma ash-shafa'atul uzma babban ceto wannan babban ceton shine ceton mutane baki ɗayansu a filin alkiyama dan Allah ya musu hisabi za Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ranar alkiyama ta zo za a tara mutane a waje guda tsirara haihuwa uwarsu za a sako da rana daga sama ta zo ta dawo daidai kan mutane kamar daidai tsinken sa kwalli na mata daidai tsinken sa kwalli na mata ma'ana tsawon tazar rana da kan mutane bai wuce tsinken sakwalli na mata ba mil to shine annabi ya ce mutane za su yi gumi wani guminsa zai shanye shi gaba ɗaya wani guminsa zai kawo masa iya kirjinsa wani guminsa iya kunkuminsa wani guminsa iya gwiwarsa wani iya cinyarsa gwargwadon zunubinka gwargwadon yadda guminka zai sha jikinka to shine a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutane za su hada baki saboda bala'i ya ishe su kuma Allah ya kiya saurari kowa sai su ce mu je mu nemi ceto mana ubangijin mu ya sallame mu daga wannan tsayuwa kuma manzo Allah ya ce mutane duka za su tsaya ne akan manyan ɗan yatsun su hatta kafurai wanda sun san wuta za su shiga amma za su rinka cewa to da wannan tsayuwa ai gwanda ma shiga wuta saboda bala'i ya bala'i to anan ne mutane za su zo wajen annabawa neman kamun kafa manzo Allah ya ce sai a je wajen annabi Nuhu Adamu kai sai annabi Adamu ya ce ba zan iya ba ku tafi wajen Nuhu sai a je wajen Nuhu shi ma Nuhu ya ce ba zan iya ba ku tafi wajen Ibrahim a je wajen Ibrahim ya ce ba zan iya ba ku tafi wajen Musa a je wajen Musa ya ce ba zan iya ba ku tafi wajen Isa a je wajen annabi Isa ya ce ni ma ba zan iya ba ku tafi wajen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka manzo Allah ya ce idan mutane suka zo wajena sai in ce ana laha ana laha wannan damar daman tawace tawace ni Allah yayi wa alkawari zan iya wannan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan je gaban zatin ubangiji in fadin wa Allah sujjada zikirin da zan yi wa Allah kirari da shi a sujjadar ni kaina yanzu ban san shi ba sai ranar ta yi in nayi sujjada sannan Allah zai sanar da ni in yi wa Allah kirari ya bar ni in daɗe yadda ya ga dama to sannan sai isa da barin ƙasa ta ubangiji subhanahu wata'ala sai yayi magana ya ce ya muhammad irfa ra'sak ya muhammad daga kanka to shine malamai suka ce wannan yana nuna a ranar ba mai isa sai Allah ba wanda ya isa sai Allah a duniya Allah ya ara wa mutane isa amma a lahira zai kwace isar kowa suka ce hatta wanda Allah ya ɗaukaka sama da kowa cikin bayi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya Allah baya kiran sunan annabi ya ce ya Muhammad Allah bai taba ba amma a lahira Allah saboda ya nuna isassa kowa bai isa ba sai shi manzo Allah ma haka Allah zai kira shi da sunan sai ce ya Muhammad irfa ra'sa ya Muhammad daga kanka wasal tu'ta roki duk abin da zaka roƙa zan baka washfa fi shaffa nemi ceton da kake so zan ma izini ka yi to shi ne sai ubangiji sai manzala sansar mai ce ya ubangiji ina roƙon alfarmar a zo a saurari mutane a yi musu hisabi to shi ne allah maɗaukakin sarki sai ce da mala'iku to ku kawo mizanin auna ayyukan bayi shi ne wa wudi alkitabu fatar almujirmi na mushfiki na min mafi an gane ko shi ne ma'anar wa nada'ul mawazin alqista li yawmin qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a فإن كان مثقال هبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين to kaga wannan ceton shine abin da ake kira da ash-shafa'atul uzma babban ceto na kolin koli ba me iya yin sa sai manzo Allah kadai shi Allah yawa alƙawari shine shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu rinka roƙa masa Allah ya bashi wannan duk da ya masa alƙawari zai bashi domin ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda cikin wani yankin dare ka rinka yin nafilfili na tahajjudi ubangijinka ya yi maka alkawari zai tashe ka a wani babban matsayi to shine wannan babban matsayi to shine annabi ya ce duk lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah idan kun ji ku rinka bi duk abin da ya faɗa ku faɗa sai dai hayya alal sala da hayya alal fala sai ku ce la haula wala quwwata illa billah idan kuka gama sai ku yi min salati sai kuma ku roƙa min wasila ku ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته من ذا يتي ومن سأل لي الوسيلة دو wanda yake yi mun wannan addu'a ta nema mun babban matsayi a wajen Allah hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah zan cece shi a ranar gobe kiyama ana nufin in ya mutu babu shirka zaka dai wannan shine magana akan ceto to sannan akwai ceto da ake wa kafiri duk da mun ce asali kafirai duka babu ceto a tattare da su wannan haka ne kafuri ɗaya ne tak manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai zai sa baki a rage masa azaba ba wai a cire shi duka daga cikin ta ba shine Abu Talib babbansa hadisi ya tabbatin sahih al-Bukhari hadisin Abdullahi dan Abbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace zan ceci babba na Abu Talib a fito da shi daga tsakiyar wuta a dawo da shi gefanta sai a sa masa iya takalmi na wuta ya ce amma duk da haka idan ka matso kusa da kwanyarsa za ka ji kwanyarsa kwakwalwarsa tana tafarfasa kamar tukunyar da ake tafarfasa wani abu a cikinta wannan ma ceto ne wanda manzala kaɗai shi zai yi shi amma banda annabi ba wanda Allah zai saurara ya ceci wani kafiri ko babansa ne ko a cikin sauran annabawa shi yasa annabi ibrahim zai ga mahaifinsa a cikin wuta amma sai wa Allah magiya ya ce ya rabbi innaka wa'attani alla tukhziyani yawmal qiyam Allah ai kai min alƙawari ba za ka kunyata ni ba a ranar alkiyama wace kunyatawa ce kuma ta fuga babana a cikin wuta domin ya roki Allah ya ce wala tukhzini yawma yub'athuni yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai Allah ya bashi amsa ya ce wa inni haramtul jannata alal kafiri to amma ka sani na ce aljanna ta fi karfin kafirai ba zan sa kafiri a aljanna ba kowa ya shi to da shi ma annabi ibrahim dole sai dai ya haƙura to da wannan shine dai faɗin Allah maɗaukakin sarki wala yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan ubangiji madaukakin sarki ya ce ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum mun karanta ya alamu ubangiji ya san ma bai na aidihim abin da ke gaba gare su su wasu bayi wa ma khalfahum kuma ya san abin da ke bayan su wala yuhituna bihi ilman kuma ba su isa su kewaye da sani ba game da shi ibn kasir ai ya ce yahidu ilman bil khala'iq kullihim Allah ya san bayi baki ɗayan su duk yawan bayi a ranar tashin alkiyama Allah ya san da kowa komin girmanka komin kankantarka ƙwaro ne tsutsa ce tsuntsu ne a sama kifi ne a ruwa tururuwa ce a cikin shuri ko ma waye Allah ya san da shi kuma sai ya zo da shi wannan yana nuna girman zatin Allah da kuma sani na Ubangiji wanda ya kewaye komai da komai shine ma'anar ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum irin wannan aya ta gabata cikin suratul baqara a cikin ayatul kursi ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum a can wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha anan kuma wala yuhituna bihi ilman su kuma bayi basu isa su san komai na Allah ba amma shi ya san komai nasu iya abin da Allah ya so ka sani game da shi kaɗai shi yake sanar da kai kai baka isa ka san komai na Allah ba amma kai kuwa ba wani abu naka da Allah bai san da shi ba ko filinka ko ɓoyanka kai da yawan abubuwan da Allah ya sani ma dukkan abin abin da muke da shi ma Allah ya sani wanda mu kanmu ma bamu san komai namu ba yanzu a jikinka sai ka samu wani ciwo baka ma san da shi ba kila sai ka zo kana wanka ko wani abu soso ya bi ta wajen sai ka dan ji zafi sai ka duba a ashe na ji ciwo ma ban sani ba to amma shi Allah duk abin da ka sani wanda yake da alaka da bayansa ya san shi to sannan ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ana jilojo
وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما Allah ya ce wa anatil wujuhu fuskoki za su kaskanta lil hayyil qayyumi a gaban ubangiji rayayye wanda yake dawwamamme kalmar alhayyu rayayyen da baya mutuwa alqayyumu wanda yake da cin gashin kai a karan kansa baya bukatar kowa amma kowa yana bukatarsa an gane ko wannan shine ma'anar alhayyu da kuma alqayyumu sannan da lafazin alhayyu da alqayyum guda biyu in ka hada su ana kiransu da ismullahi al'azam sunaye ne daga cikin sunayen Allah manya wanda in dai aka roki Allah da su yana biyan bukata in za ka yi addu'a ne ka ce ya hayyu ya qayyum sai ka faɗi bukatarka ko kuma in ana addu'ar ka ranka amin ya hayyu ya qayyum wannan yana da kyau manzo Allah yakan ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith فأصله لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين kuma wannan lafazi na ya hayyu ya qayyumu a waje uku yazo kacal a qur'ani nan shine na uku na karshe waje na farko a cikin suratul baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm a cikin ayatul kursi waje na biyu a farkon suratu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وجينا uku shine anan cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala zulma abdullahi dan abu yace ma'anar wa anat ay khada'at wa dhallat wastaslamat al khalaiq li jabbariha al hayy alladhi la yamutu al qayyum alladhi la yanamu abun nufi fuskoki da masu fuskokin baki daya za su kaskanta a gaban zatin ubangiji su rankwafa an gane ko ga wanda ya isa rayayye wanda baya mutuwa sannan dawwamamman da koda bacci baya yi an gane ko wa huwa qayyuman ala kulli shay'in yudabbiruhu wa yahfazuhu Allah shine tsayayye akan dukkan komai shi yake gudanar da shi kuma shi yake tsare shi yake bashi kariya ubangiji ya ce wa qad khaba man hamala zulman duk wanda ya zo da nauyin zunubi a wannan rana ta alkiyama na zalunci karami ko babba to hakika ya taɓi hakika ya yi asara waɗansu malamai sun fassara azulm a nan da babban zalunci shine azulmul akbar wanda babban zalunci shine shirka abin nufi duk wanda ya zo lahira yana shirka to ya sani ya yi asara ya taɓi daidai da innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya an gane ko shine wa kad khaba man hamala zulman da ka zulmu bi ma'ana az-zulmu al-akbar inna az-zulma inna shirka la zulmun azim to amma wadansu malaman suka ce a a tunda aka kawo shi na kira to ya kunshi dukkan nau'i na zalunci ranar lahira ka zo kana zaluntar Allah ma'ana kana sanya masa kishiya ka yi asara wannan shine mafi girman asara da tabiya domin za ka shiga wuta shigar da babu fita inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar to haka nan ka zo kana mai zaluntar wani ka zo da haƙƙin mutane ka cuce su ko a dukiyarsu ko a mutuncinsu kai musu ƙarya kai musu ƙage kai musu ƙazafi to Allah ba zai baka ba kuma su ma ba za su kyale ka ba domin a wannan rana babu yafiya ko mahaifinka ka cuta ba zai yafe maka ba ko mahaifiya shine manzo Allah ce duk wanda ya san ya zalunci wani a duniya ya je su warware kafin ranar da za ta zo ranar alkiyama ranar da babu zinare ba azurfa فإنما هي الحسنات والسيئات رانا da zunubi da alhaki da lada ake biyan bashi in ka cuci mutum a ɗebo ibadar ka a biya shi in baka da ibadar da za ka biya shi a ɗebo zunubinsa a ɗora maka to kaga wannan ba ƙaramin cuta kai wa kanka da kanka ba da haka wasu malamai sun fassara wannan da cewa zulmul ibadi fi ma bainahum zaluncin bayi da za su yi wa junansu to da haka mu kiyaye duk wanda muka san yana bin mu wani haƙƙi ko mun zalunce shi to mu kokari mu warware a yau kafin wannan ranar domin tabbas wannan ranar ba ta da daɗi rana ce da babanka baya so ku haɗu don kar a karɓi wani zunubin sa a karɓi wani zunubin ka a ɗora masa ko a karɓi wani ladansa kai a baka shine Allah ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni ranar da iyaye ba sa so su game da 'ya'ya domin kar a tuno wani tsohon bashi na zunubi miji baya so ya game da mata kar a tuno wani tsohon bashi na zunubi da ya gudana a duniya a ce to biya ni wa baya so ya game da kani kani baya so ya game da wa rana ce da koda ka game da wani kai dai ta kanka kake yi uba zai so a kwashe 'ya'yansa shi dai ya tsira miji zai so a ɗauki matarsa shi dai a kyale shi dangi za su so duk a ɗauke ɗan uwansu in dai su za su tsira يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي توي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي kowa dai ta kansa yake wasu malaman suka ce abinda ake nufi da zalunci a nan zulmul abdi nafsahu shine zaluncin da bawa yake wa kansa da kansa Allah ya ce ka yi sallah ga lokaci ga yadda za a yi sai ka ki ka zalunci kanka Allah ya ce ka yi azumi ga ka'idoji ga dokoki ka ki ka kiyaye ka zalunci kanka shine inna Allah la yazlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yazlimun Allah ba zalunta mutane komai amma su kansu ne suke zalunta kansu da kansu to irin wannan zaluncin ko shi ka zo da shi ranar alkiyama ka cuci kanka wa qad khaba man hamala zulman ibnu kasir yace ayyawmal qiyamati fa inna Allah sayu'addi kullu haqqin ila sahibihi domin a ranar lahira duk wani mai haƙi sai Allah ya biya shi duk wani wanda yake da haƙi a wajen wani sai an kwato masa manzo Allah ya ce hatta yuqtasa lishatil jamma min ashatil qarna har akuyar da ba ta da kaho wacce mai kaho ta tunkuye ta to sai an yi wa mara kahon kaho ta rama to ina kuma ga mutane in dai hatta a tsakanin dabbobi duk da ba su da hankali za a yi hisabi duk wanda ya cuci wani a saka masa to ina kuma tsakanin mutane kaga min babu aula ibn kasir ya ce wa fil hadisi ya zo a hadisi da kulullahu azza wa jal ubangiji mai girma da buwaya yana cewa wa izzati wa jalali na rantse da isata da buwaya ta la yujawizuni al yawma zulmu zalimi zalincin azzalimi a yau ba zai wuce ta gabana in kyale ba duk wani zalunci sai na mayar da mai shi sai na mayar da mai abin abin sa wa fi sahihi ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ce iyyakum wa zulma a hirɗinku da zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama domin zalunci duhu yake zamewa mai shi a ranar gobe kiyama da haka ibnu kasir yace wal khaybatu kullal khaybati mallaki Allah wa huwa bihi mushrikun tabewa matukar tabewa ta tabbata ga wanda ya je wa Allah yana shirka domin shirka ita ce mafi girman zalunci sai ya kawo waccan aya inna shirka la zulmun azim sai Allah ya ce mai ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Ubangiji ya ce wa man ya'mal min as-salihati wanda shi kuma yayi ayyuka na kwarai na gari amma da sharadi wa huwa mu'minun yana mai imani ashe duk aiki na gari ba za ka samu ladansa ba sai ka cika sharadin mai imani yanzu za ka samu akwai kafiran da suke sadaka amma a banza wai talaka ya girma sarki ba amfani akwai kafiran da zaka ga suna taimaka wa gajiyayyu amma a banza ma'ana an je lahira Allah ba zai ba su lada ba saboda ba su cika sharadi ba na imani to amma tare da cewa Allah baya zalunci kuma ba zai biya wannan aikin a lahira ba to da haka a duniya yake biyan su shi yasa a duniya sai kaga kafirai suna fantamawa kaga musulmi wanda da lafiyarsa zai bauta wa Allah amma Allah ya hana shi lafiya shi kwa kafiri lafiyar ba wata tsiya da yake da ita sai iskanci amma sai a ba shi lafiya kan ka je ka ga kafiri a asibiti sai ka daɗe sai ka ta ganin musulmai to kai wannan jarabawar da aka ɗora ma ta rashin lafiya kuma ga ibada ita ma ƙarin lada ce amma shi kwa kafiri an hana an ba shi lafiyar kuma an san baya biyayya to biyansa ake na ire-iren waɗannan abubuwa da yake yi wani lokaci na alheri wani lokaci zai wuce ta traffic danja kenan sai ya ga wani almajiri sai ya tausaya masa sai ya ɗau kuɗi ya bashi to sai Allah ya biya shi da lafiya sai Allah ya biya shi da wata bukatarsa ta duniya amma an je lahira bai da komai ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun irin waɗannan an je lahira ba su da komai sai wuta shine idan an je lahira suka ga ana biyan musulmi ladan su ka ciyar da mayunwata sai ce ai ni ma na ciyar kai an baka lada shi ma sai taho karɓar lada sai Allah ce a ai kai na biya ka a duniya ba na yi maka kaza ba ba na yi maka kaza ba ba na yi maka kaza ba sai Allah ya gaya masa shine Allah ya ce wa yawma yuqradu alladhina kafaru ala an-nari adhahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya tuna musu ranar da zamu yi baje kolin kafirai a gaban wuta mi faredin su mi holin su sai su zo su ce su ma a ba su lada ai su ma sun yi aiki kaza na alkhairi su ma sun gina foundation ta taimakon gajiyayyu foundation ta taimakon marayu foundation ta daukan nauyin karatun talakawa sai Allah ya ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ai ku a duniya kun cinye ladan ku wastamta'tum biha kun gwangwaje a can fal yawma tujzauna azabar hun yau kawai sai dai azabar wulakanci take jiran ku بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ذاك dai wannan shine to kaga kenan wannan yana nuna mana mu mai da hankali game da batun imani da ake ta yi domin sai da shine ake cin gajiyar me ayyuka ko anyi duk aikin da zaka yi in ba imani a banza ba za ka ci moriyarsa ba domin sharaɗin aiki ne kafin Allah ya karɓa sai mai shi ya zama mai imani da Allah shi yasa za mu ji duk inda Allah zai ce aiki na gari sai ya hada da imani haka duk inda yake imani kuma sai ya hada da mai aiki na gari innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya innal ladhina amanu wa amilus salihat da sauransu ma'ana dai imani aiki nagari aiki nagari imani to da haka ubangiji ya ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min duk wanda ya aiki nagari da sharadin imani ana nufin ko namiji ko mace ba bambanci fastajaba lahum rabbuhum anni la udiyu amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd da haka ko namiji ko mace ladan ɗaya ne ba wani fifiko in namiji mai imani ya yi sallah mace mai imani ta yi sallah lada ɗaya za a ba su in namiji mai imani ya yi aikin haji mace mai imani ta yi aikin haji lada ɗaya za a ba su in namiji mai imani ya yi azumi mace mai imani ta yi azumi lada ɗaya za a ba su to mu kiyaye wannan sharaɗin dai shine mai imani shi rabon lada a wajen Allah ba kamar rabon gado bane a duniya a rabon gadon duniya ne ake fifita namiji akan mace bai zakar mislu hadin unsaye ne amma a lahira lada babu fifiko tsakanin maza da mata daidai da daidai ne shi yasa Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har a ƙarshe duk inda ya faɗi namiji sai ya faɗi mace a ƙarshe ce wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ma'ana irin yadda namiji in yayi nagarta zai shiga aljanna haka mace in ta yi nagarta za ta shiga aljanna irin yadda in namiji yayi nagarta za a ba shi ladansa cikakke haka mace in ta yi nagarta za a ba ta ladanta cikakke ta shi kenan a matsayin ki na mace kuma bai kamata ki zama malalaciya ba ai ni mace ce a'a ba aljanna kike so ba ke ma ba lada kike so ba ke ma me yasa sadaka ba kya so ki da kuɗin ki sai da kuɗin mai gida ai wannan ya zama keta ba wuce yace kyauta da abin wani mugunta a'a ke ma aljanna kike so kuma ke ma kina da kuɗin kanki ke ma yi kyauta ke ma yi sadaka kar ki ce dole sai mai gida yayi in na mai gida ne kika dauka kika bayar ladan fa nasa ne ba naki bane kuma ke ma kina bukatar naki dan kar ki rinka fasa kai da cewa to ai nayi kyauta kuma da kuɗin mai gida in ma ba da izinin sa kika yi ba laifi kika yi amma da din lada zanubi zaki samu to in kuma da izinin sa ne shi ya ce ki to ki sani fa ladan nasa ne ke mika wanne kawai naki sai dai a baki ladan dan aike wanda ya mika shi ma in baki kwanja ba inda wata an ce ta mika din ma sai ta yi gyaran fuska da sassabe an ba ta goma ta rike biyar ta ba da biyar kaga wannan a ta kalilan wa akda ya zama ma zalunci kenan ubangiji ya ce duk wanda ya imani ya yi aiki nagari namiji ko mace fala ya kafu zulman kada ya ji tsoron zalunci Allah baya zalunci inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yuti min ladunhu ajran azima wa nadhu al mawazin al qist li yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin wa la yuzlimu rabbuka ahada ubangiji baya zalunci da ka in dai kayi aiki karka tsorata Allah baya zalunci ubangiji ba zai zalunce ka ba duk abin da ka aikata na alkhairi ubangiji zai baka kayanka zai cika maka ladanka bal ma saboda alfarma ta Allah in kai dai alheri ɗaya sai baka lada goma in ku laifi ɗaya kai baya karawa sai baka iya abin da ka aikata na zunubi in ya ga dama ma ya yafe maka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislahum la yuzamu wala hadman kuma kada ka yi tsoron za a rage maka lada kalmar zulmu a hana duka hadmu kuma a rage to duk babu biyan ba za a hana ka ba in kai kuma ba za a rage maka ba shine ibn kasir yace lamma zakara zalimin wa wa'idahum bayan Allah ya gama ambatan azzalimai da narkon da ke jiran su sanna bil muttaqina wa hukmihim sai biyo baya da ambatan masu tsoron Allah da kuma hukuncin su wa huwa annahum la yuzlamuna wa la yuhdamuna shine su ma bayi na kwarai ba a zalunta su kuma ba a tauye musu lada ai la yuzadu fi sayyi'atihim ba a yi musu karin zulubin da basu aikata ba wa la yunqasu min hasanatihim kuma ba a rage musu ladaddakin ayyukan alkhairin su قال ابن عباس ومجاهد وضحاك والحسن وقتاده وغير واحد دو waɗannan sahabbai da tabi'ai haka suka fassara ayar sai ibn kasir ya ce fa zulmu az-ziyadatu da aka ce fala ya kafu zulman zulmu din shine ƙari kada ya ji tsoron za a yi masa ƙarin zunubi bi ayyuhuma alaihi dhanbu ghairihi ko a dora masa zunubin wani sa a'a wal hadmu shi kuma abin da ake nufi da hadmu shine an naqasu rage lada to ba za a rage maka lada ba kuma ba za a ƙara maka zunubi ba ko a ɗauki na wani a dora maka ko da wannan wani kuwa ɗanka ne ko babanka ne ko wani makusancinka domin wala tazir waziratun wizra ukra ba wata rai da take ɗaukar zunubin wata to za mu cika ayoyi a gurguje waɗanda suka biyo baya ko da guda biyu ne bismillah wa وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا Allah ya ce wa kazalika saboda haka ne wannan duk bayanan da aka yi dan shi ne anzalnahu muka saukar da wannan littafi qur'anan ya zamo abin karantawa arabiyan da yaren larabci saboda yaren larabci ya fi bayani dalla dalla a fahimta to kuma Allah so yake a fahimta yace to saboda haka ne na saukar da shi da larabci dan a karanta maka shi dalla dalla filla filla ka fahimta wa sarrafna fihi min alwa'id kuma muka yi bayani dalla dalla a cikin sa dangane da abin da ya shafi narko azaba ta wanda ya laifi da kuma lada na wanda ya aikin alkhairi la'allahum yattaquna dan bayin su kiyaye aw yuhdisu lahum dhikra kuma dan hakan ya haifar musu da wa'azi a zuci da tsoron Allah duk wanda aka karanta masa Qur'ani sai ɗayan biyu ya faru ko dai ya zama mumini ne ya kara imani liyazdadu imanan ma imani ko kuma ya zama kafiri ne ya tuba ya musulunta ko kuma kafiri ne ya ki tuba zunubi ya karu shine wa idza ma unzila suratun فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما فيهم كافرون Allah ka ƙara mana imani da alƙur'ani Allah ka sanya mu mu canja halayen mu munana da kyawawa sakamakon alƙur'ani Allah madaukin sarki ka sa ƙur'ani ya cece mu Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyaha mawlaha سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين